إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'awati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin na mai albarka na Sunanu Abi Dawud a yau muna goma sha takwas ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 34 a cikin jeren giyan darussan da suka gabata yau karatu zai gudana a cikin duhu ko? bai kamata a ce wuta ta hana muna karatu ba wannan tunda asali babu wuta kenan wutar samuwa ne ta yi in babu ta kenan sai kuma a yi in aka ce za a biya mata ba za a yi karatun ba taken karatunmu na yau yana da tsada sosai kuma ina so ya amfani al'umma masu yawa inda yi shi a yanzu wanda za su amfana da shi takaitattu ne zan bar shi har zuwa karshen karatu in an maido wuta sai mu yi shi don saboda a same shi a cikin bidiyo insha Allah kenan ko da namun ta sai a tuna mini za mu tashi a yau babu rajuli yasjudu ala thawbihi babu mai bayani akan mutunan da zai sujada akan kayansa ma'ana har ya halatta mutum ya aza rigarsa ko yana sanye da rawani ya yi sujada akan wannan rawanin shine ma'anan babin mala yace haddathana ahmad ibn hanbal haddathana bishr ya'ni ibn al-mufaddal حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال دقى أنس بن مالك ياتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر منكسنتي منا صلى تارد منزن الله أتكين سنن زاهي فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض إذن يكسنتي ديمو baya iya ya ɗanfara goshinsa ga ƙasa basata saubahu sai ya shinhiɗa kayansa fasaja da alaihi ya yi sujada a kansa wannan hadisin abin da yake nunawa halaccin idan mutum bai iya ya aza goshinsa ga ƙasa dalilin zahi ko kuma misali a ce dalili na kasancewar tsakowa ce wadda take in ya aza goshinsa tana iya soke sa ko kuma wurin ya kasance akwai kayoyi haka misali yana iya shinhida wani abu sai ya sujada a kansa a lokacin sahabbai suna jayo rigar su sai su aza a inda za su yi sujada sannan su aza goshinsu amma in ba da wannan larura ba asali shine goshi ya taba ƙasa kuma shi goshi a wajen sujada dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala saba'ati a'zumin an umurce ni in yi sujada akan gabbai ko kasu kasusuwa guda bakwai daga cikin su akwai goshi da hanci hada suke a wuri guda in goshi sujada hanci bai ba sujada ba ta yi ba in hanci goshi bai ba sujada ba ta yi ba wallahu ta'ala a'lam mala yace tafri'u abwabis sufufi a rarrabe babubuka na sahu ma'ana nan babubuka ne wanda za su zo masu bayanin hukumce-hukumcen sahu malam nasir kaku bakun ko hala ku bari tun da ana sa wanga ya isa kawai eh wanga ya yi an direct kin na shi ma a tsaida shi ya an maido ta sai a sashi a to ya yi ciwon gaba matsala a bar shi mala ya ce babu taswiyati sufufi babu mai bayani game da daidaita sahu حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف yace na tambayi Suleiman bin al-Ash'as ko Suleiman al-Ash'as game da hadisin Jabir wanda ya shahi al'amarin sahu al-muqaddama sahu na gaba fa haddathana an al-Musayyib ibn Rafi' sai ya bamu labari daga Musayyib bin Rafi' an Tamim ibn Tarafa an Jabir ibn Samura qala yace Jabir yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ala tasuffuna shin ba za ku yi sahu ba kama tasufful mala'ikatu inda rabbihim kamar yanda mala'iku suke sahu a wajen ubangijinsu jalla wa azza jalla shine madaukaki wa azza ma'anan shi kuma mabuwayi al-aziz mabuwayi al-jalil shi kuma maɗaukaki ko mai daraja ƙulna muka ce wa kaifa tasufful mala'ikatu inda rabbihim to ya mala'iku suke sahu a wajen ubangijinsu ƙala ya ce yutimmuna sufufal muqaddama suna cika sahu na gaba wa ya tara suna fi saffi ya tara suna ayyata lasakuna shine ya tara suna kuma suna haɗewa da juna a wajen sahu shine ma'anan ya tara suna mala'iku yana ɗaya daga cikin mahimmanci imani da mala'iku kasancewar mala'iku abun koyi ne gare mu 'yan adam domin allah maɗaukakin sarki ce la ya stakbiruna an ibadatihi an gane da kyau ko yusabbihuna laila wan nahara wa hum la yafturun ba sa gajiya a wajen ibada ko da yaushe a cikin ibada suke to yana ɗaya daga cikin imani da mala'iku mahimmancinsa shine su kasance abun koyi gare ka to yana daga cikin ɗabi'arsu suna sahu a wajen ubangijinsu a lokacin da suke zikiri suna sahu sahun nasu kuma suna gamewa da juna to shi yasa sai manzon Allah yace mu yi koyi da yanda mala'iku su ma suke sahu a wajen ubangijinsu domin abun koyi ne a gare mu mala yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana waqi'un an zakariya ibn abi za'ida an abil qasim al-judali قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس على الناس بوجهه manzon Allah ya fuskanto ma mutane da huskarsa faƙala sai ya ce aqimu sufufakum ku tsayi da sahunku salasan hassau uku yana ce musu haka wallahi na rantse da Allah latuqimunna sufufakum ko ku gyara sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko kuma Allah ya sabsaba tsakanin fuskokinku da zuciyoyinku kenan wallahi ko ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sa sabani a cikin zukatanku ma'ana me ma'anan sa sabani tsakanin zukatanku ya kasance ka je kana kyamar dan uwanka musulmi nace wannan abu ne wanda yake ganau sudiya ina bada misali yanzu kai ne ka zo kana zuro kafarka mutun na jayewa kana zuro kawar kai mutum na shayewa da Allah ya zaka ji kaman ka ishikancin kwana ka nausa masa kulli kake ji to tun daga nan kun ji fassarar fadin manzon Allah aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum qala yace fara'aytu ar-rajula yace sai naga mutum yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi yana hada mankibikinsa an maido wuta kenan ko a kunna su duka ya ce sai na ga mutum yana hada mankibikinsa shine kahwada yana hada kahwadarsa bi mankibi sahibihi da kahwadar dan uwansa wa rukubatahu da kuma gwiwarsa bi rukubati sahibihi da gwiwar dan uwansa wa ka'bahu da ijiyar kahorsa bi ka'bihi da ijiyar kahor dan uwansa kinan wannan hadisin yana nuna muna yana daga cikin abin da yake jayo kiyayya a tsakanin musulmai shine rishin daidaita sahu ashe daidaita sahu yana daga cikin asbabu a almahabba bainal musulmin yana daga cikin abin da yake iya sa soyayya a tsakanin musulmai malice haddasana musa ibn isma'il haddasana hammadun an simak ibn harbin qala sami'tu an-nu'man ibn bashir yaqulu nashi nu'man bin bashir yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف manzon Allah ya kasance yana daidaita mu a cikin sahu kama yuqawwimu alqidhu kamar yanda yake daidaita 'yan kibau an san kibau ko idan za a daidaita su a cikin kube tsara su ake yi don in ba a tsara su ba kaɗan ne za su iya shiga to yace haka manzo Allah yake daidaita sahunmu kamar yadda ake daidaita yan kibau ɗiyan kibiya a cikin a cikin kube hatta idza zanna an qad akhadna dhalika anhu hasai idan ya tabbatar zanna huna yani al-yaqin ko kuma ghalaba ala zannihi hasai ya tabbatar ko kuma a mafi rinjayen zatonsa an qad akhadna dhalika anhu wa faqihna mun karbi abin da ya muna umarni kuma mun gane akbala za ta yaumin sai wata rana ya fuskanto bi wajhihi da huskarsa a wajenmu idha rajulun muntabidun bi sadrihi sai ga wani mutum ya turo kirjinsa shine muntabidun ay qaddama sadrahu ya turo kirjinsa ya wuce sauran na mutane faqala sai manzon Allah yace la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko Allah ya saba tsakanin fuskokinku anan kun ga an samu abu na biyu daga cikin ukubar rashin daidaita sahu tashwihul wujuh tashwihul wujuh shine ma'anan juye fuska malamai suke cewa akwai at-tashwihul ma'nawi akwai at-tashwihul hissi tashwihul ma'nawi shine ya kasance ba a ganin huskarka da daraja shi kuma tashwihul hissi shine ga ka hori sai Allah ya maida ka baki ko ga ka huska mai kyau sai Allah ya maida ta marar kyau kuma ya juye ta ta koma ta wata dabba kenan rishin daidaita sahu yana daga cikin abin da yake jayo huskokin musulmi su kasance juyayyu musulmi baya son ganin huskar dan uwansa kuma Allah ya juye huskar ya kasance ba ta da annuri حدثنا حناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال دق براء عن عازب ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya takhallalu saffa yana shiga a tsakanin sahu min nahiyatin ila nahiyatin daga wani bangare zuwa wani bangare yamsahu sudurana yana shahwa kirazanmu wa manakibana da kuma kahwadunmu wa yaqulu kuma yana cewa la takhtalifu kada ku saba wajen sahu fatakhtalifa qulubukum sai zukatanku su saba wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da manzonsa da lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala sufufil uwali suna yin sahu suna yin addu'a as-salatu huna bi ma'ana addu'a suna yin addu'a ala sufufil uwali akan sahu na farko wannan hadisin yana nuna muna wajen daidaita sahu ashe hatta kirji ana kula da ya kasance ya yi daidai hatta kawaɗu su ma ana so su kasance sun yi mi sun yi daidai a lokacin da ina harko-harkon ɗalibi in na ji wani ladanin masallana cewa a daidaita kawaɗu wuri guda sai in yi dariya in ce a su kuma kawaɗu min game su da sahu ni na aza sahu bakin mine ne bakin ƙawahu ne ashe kun ga sahu hatta ka hadu ana so su ma su yi ne su ma su daidaita kun ga yadda manzo Allah ya ce daidaita sahu yana daga cikin abin da yake sa mala'iku su yi maka addu'a musamman idan sahu na farko ne addu'ar ku mala'iku tabbas karɓaɓɓa ce mali ce haddasana ubaidullah ibn mu'adhin haddasana khalid ibn al-harithi haddasana hatimun يعني ابن أبي صغيرة ينانه حاتم بن أبي صغيرة عن سماك قال دق سماك ياتي سمعت النعمان بن بشير قال ناجي النعمان بن بشير ياتي kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yusawwi sufufana yana daidaita sahunmu idza qumna lis-salati idan muka tashi don yin sallah fa idza stawaina kabbara idan muka yi daidaita sahu sannan sai ya kabbara ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ma ta da sallah ma'ana baya kabbarar harrama har sai ya tabbatar da an daidaita sahu da kyau wannan dukkanin shi me yake nuna muna mahimmancin daidaita sahu a wajen sallah ya tabbata ma a tarihin Umar da wasu daga cikin magabata su ba ma su kadai suke daidaita sahun ba sai sun sa wasu sun wakilta wasu sun je sun duba daga sahu na farko har na ƙarshe in ko ina an daidaita sannan su fara sallah malici haddathana isa ibn ibrahim al-ghafiqi haddathana ibn wahb ha'un wa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-layth wa hadith ibn wahb atam sai dai ce hadithun ibn wahb ya hicika da hadisin isa ibn ibrahim an muawiyah ibn salihin daga muawiya dan salih an abi zahiriya an kathir ibn murra an abdullah ibn umar qala kutaybatu an abi an abi zahiriya an abi saj an abi shajara lam yadhkur ibn umar shi bai ambaci ibn umar ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah yace aqimus sufufa ku daidaita sahu wa hazu bainal manakibi kuma ku jera me yake da suna kahwaddu shine ma'anan wa hazu bainal manakib ku jera kahwaddun ku su zamanto daidai daidai wa suddul khalala kuma ku ruhi al khalal al khalal sune al furaj ma'ana sune yan huduna da ake bari tsakanin sahu tsakanin kafa da kafa a bar wata yar kafa to shine ma'anan alkhalal wa suddul khalal kuma kuruhi wannan yan huduna na tsakanin sahu walinu bi aidi ikhwanikum kuma ku sausauta hannayen yan uwanku ma'ana ku sausauta ma yan uwanku hannaye kada ka sa ƙarhi ga kahadun hannuwanka mutum in zai zo ya wuce ko kuma in ya hada kahada da kai sai ya ji kamar ya hada kahada da dutse an gane da kyau ko shine ma'anan walinu bi aidi ikhwanikum kinan ku ku sausauta hannayenku ga ƴan uwanku lam yaqul isa bi aidi ikhwanikum shi riwayar isa bai kawo bi aidi ikhwanikum ba sai dai ya ce walinu ku sausauta a wajen sahu wala tadharu furujatin lishaytani kada ku bar ƴan huduna ga shaytan wa man wasala saffan wasalahu Allah kuma duk wanda ya cika wani sahu Allah zai cika sa ma'ana duk wanda dalilin sa wani sahu ya cika to shi ma Allah zai cika masa lada wa man qata'a saffan duk wanda kuma ya katse wani sahu ma'ana yana ganin ga sahu a cika na gaba sai komo na bayan ya tsaya to qata'ahu Allah Allah zai katse sa ai qata'a Allah thawabahu shi kuma Allah zai katse masa ladar sallar tasa me katse sahu kana ganin sahu gaba ka je ka cika sai ka tsaya na bayan ka tahiyya ka cika to shine manzo Allah yace in kai haka qata'aka Allah Allah zai katse ka ma'ana zai katse maka lada qala abu daud abu daud yace abu shajara kathir ibn murra abu shajara shine kathir ibn murra qala abu daud abu daud yace wa ma'ana walinu bi aidi ikhwanikum ma'anan walinu bi aidi ikhwanikum shine idza jaa rajulun ila saffi idan wani mutum ya zo zuwa ga wani sahu ko zuwa ga sahu fa zahaba yadkhulu fihi ya tahi ya shiga a cikin sahun dan ya cika sahun fa yanbaghi an yulayyina lahu kullu rajulin mankibaihi to ya dace ga kowanne mutum ya sausauta masa kafadarsa hatta yadkhula fi saffi har ya samu ya shiga a cikin sahun abinda ake nuhi shine idan ya kasance mutum ya ga akwai wuri a sahu ya zo zai shiga to manzan Allah ya ce ka sauƙaƙa masa ya samu ya tsaya a cikin sahun sai idan ya kasance shigarsa za ta iya jawo da matso ta yin da kuma ba za ku ji ba ba za ku ji natsuwa a cikin sallar ba to a wannan lokacin kuma alkushu min akadi arkanis sala kenan sai a bar me yake da suna wannan a tsayar da khushu'i a takaice ne wa masu girma wannan yana nuna muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yake so mu kasance masu kyaukyawan dabi'u ga yan uwan mu ta yanda hatta a wurin sallah ana so kada ka kasance mai tsauri mutum na so ya shiga sahu ka ki gurgusa masa manzon Allah yake kada kai haka مالك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزن الله ياتي رسوا صفوفكم كديدي تسهنكو وقاربوا بينها كما كسنتر دسكاننسو abinda ake nihi ku kusantar da tsakanin sahu shine kada ya kasance sahu na farko ya yi nesa da sahu na biyu ko kuma sahu na uku ya yi nesa da sahu na biyu ana son sahu ya kasance kusa da kusa ana ana ganewa da kyau ashe wani abu da ake gani a wani masallaci zaka gani misali in wannan shine sahu na farko zaka gani sai can inda wancan suke shine sahu na biyu kun gani a tsakanin wannan sahun akwai me akwai tazara mai yawa to manzo Allah ya ce kada ku yi haka yana daga cikin ladabi na sahu ya kasance kusa da kusa kawai misali irin wannan namu hakan ga ya dace haka aka hiso na'am shine ma'anan wa qaribu bainaha ku kusantar da tsakanin sahun wa hadhu bil a'naqi kuma ku daidaita wuyoyi an gane ko kun ji a cikin sahu hatta ma wuya ana kallo shi ma ya zamanto me ya zamanto daidai daidai da na saura fawallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa inni la'ara shaytana yadkhulu ni ina ganin shaytan yadkhulu yana shiga min khalali saffi a tsakanin hudunan da ake bari tsakanin sahu ka anna halhadhafu kamar alhadhaf alhadhaf wasu 'yan ƙananan dabbobi ne da ke da kai a ƙasar yaman baƙaƙe ne kuma kamar tumakai ne ko akuyai bakake yan ƙanana ƙanana to shine manzo Allah ya siffanta shedan da su a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa hudunan da ake bari a tsakanin sahu to wa'annan su ne rabo na shedan ana ganewa da kyau ko ashe daidaita sahu cika wannan hudunan kaman dalili ne da yake jayo ƙarin natsuwa a cikin sallah domin mai jawo rishin natsuwar shine shedan مالك حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم كديدي تسهنك فإن تسوية الصف دومين ديدي تسهو من تمام الصلاة ينا دقتك تكر صلى مفهوم المخالفة كنان عدم تسوية الصف من آه من من أسباب نقص أجل الصلاة an gane da kyau ko kinan rishin daidaita sahu yana daga cikin abin da yake jayo tawayar sallah daidaita sa kuma yana daga cikin abin da yake jayo cikarta akwai ma lokacin da rishin daidaita sahu zai iya jayo ma sallar ma a rasa ta gaba ɗai za mu gani hadisi a nan gaba haddasa na batu. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة لك ابن سني أنا تمسى صاحب المقصورة مقصورة ما ترسكي تسي أنا تمسى صاحب المقصورة كما wanda za a ce ma na zakiya an gane ko kuma na jamila ko kuma me yake da suna na aisha da abin da ya kama da haka shine ma'anan sahibul maqsura qala yace sallaitu ila jambi anas ibn malik nayi sallah a gehen anas dan malik yawman wata rana fa qala sai yace hal tadri lima suni'a hadha al'ud har ka san dan me yasa akai wannan sandar ma'ana wata sanda ce ya lura da ita a gaban liman sai anas yace masa ka san dan me yasa akai wannan sandar fa qultu sai nace la wallahi a'a wallahi قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه manzon Allah ya kasance yana dora hannunsa akan sandar ya'ani ya akhudhuha manzon Allah na dukar sandar idan aka zo za a tada sallah fa yaqulu sai ce istawu ku daidaita wa addilu sufufakum kuma ku daidaita sahunku da alistiwa da al'itidal kusan ma'anar su guda wannan sandar kun san ta mice ce ai ba sai an bada ba sai an gaiko ta mice ce ba ko laraba suke cewa al'asa liman asa al'asa liman asa sanda ta wanda ya saba ce ko amma hadisin da ifi ne amma umar ya tabbata asar umar shi da sandar shi an gane da kyau ko shi umar da sandar shi in aka ce ka daidaita ka ki daidaitawa to in baka daidaita dan Allah baka daidaita dan sanda حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث أنس يابا منابار وانا حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah kana idza qama ila saffi ya kasance idan ya tashi zuwa sahu akhadahu bi yaminihi yana dokar wannan sandar da hannunsa na dama thumma iltafata sannan sai ya juya fa qala sai ya ce i'tadilu ku daidaita sawu sufufakum ku daidaita sahunku thumma akhadahu bi yasarihi sannan ya ƙara rike ta da hannunsa na hagun faƙala sai ce i'tadilu ku daidaita sauwu sufufakum ku daidaita sahunku hadisin dai bai inganta ba amma asar umar yana yin haka حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب ba a wace don umar na yi ba a samu wani ustaz ya ce shi ma zai haka in kai daidai da wani taekwondo sallar sai ta bace kenan a hasata da sallah shiga kokowa حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله ياتي أتم الصف المقدم كتك سهو نقبا ثم الذي يليه سنمي بمسا فما كان من نقص idan za a samu wata tawaya falyakun fi saffin mu'akhari to ya kasance a cikin sahu na ƙarshe kenan in dai za a samu tawaya a cikin sahu to ta kasance ta ina ce za a samu tawaya sahu na ƙarshe malai ce haddasa nabnu bashari حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي دون ما أيكينا يا باني لاباري عمارة بن ثوبان شيني عمارة بن ثوبان عن عطاء دقى عطاء عن ابن عباس دقى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي خياركم زاببينكو معنا مفيفيتنكو ألينكم مناكبا سوني وند سكهي لوسسا كاهدنسو في الصلاة أوجن صلى قال أبو داود أبو داود يتي Ja'far ibn Yahya min ahli Makka Ja'far bin Yahya yana ɗaya daga cikin mutanen Makka kun ga wannan wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana da ashe a wajen daidaita sahu ba a so mutum ya ya cibure wuri guda ta yanda in ka hada kafa da mutum zaka je kaman dutse kamar kamar yanda muke bayani a baya manzo Allah yace zababbin ku mafifitan ku a wajen ɗabi'u su ne wanda suke yin sauki suke yin laushi a wajen a wajen daidaita sahu malai ce babu sufufi bainas sawari a takaicin wa masu girma hadisanan duka da muka karanta suna nuna muna daidaita sahu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jayo cikar sallah cikar ladar sallah rishinsa yana daga cikin abin da yake jayo tawayar ladar sallah kuma rishin daidaita sahu yana jayo ƙiyayya a tsakanin musulmai kenan kun ga bayan asara a bangaren sallah hatta a bangare na al'amari na mu'amala ta duniya ma za a samu asara wanda ku kuma za ka ga haka yanzu al'amarin musulmi yake za ka ga musulmi da musulmi suna ƙeya da juna za ka ga wanga baka ma san shi ba amma kuma ƙyamar ka yake yi ko kuma kuna sallah ma a masallaci guda amma baya son ka zo kusa da shi a wajen a wajen sallah da abin da ya kamata haka shi na da kin mu kadi daidaita sahun mu kuma shi al'amari ne daidaita sahu al'amari ne ijtihadi ma'ana kowa ya daidai gurgudan iyawarsa akwai wanda yana iya a hada me yake da suna idan sawu akwai wanda kun bai iya hadawa akwai wanda ko yana so ya bai iya hadawa dan in yayi yin yake ya takura kenan sai ya kasance ma rishin yin shi ma shi yayi domin kamar yadda muka gani al-khushu'u min akadi arkadis sala idan ya kasance wani irin tsayi a cikin sahu zai hana maka natsuwa a cikin sallah to kwamma ma rishin daidaita sahun da daidaita shi ba sa ku ana gane da kyau ba domin khushu'i shine mafi girman rukunnan sallah duk abin da zai iya jayo rishin khushu'i a cikin sallah ko da ko abin da ake so ne a cikin sallah to ana yahi ba mutum shi ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam na na uwali jazakumullahu khairan to ga wata ga wata ka'ida yanzu dai abin da yayi bayani shine manzo Allah yace ma wanda suke a cikin sahu na harko mala'iku suna musu addu'a yace kinan mutum inda yana son wannan falalar ba zai ce dan ya ga wani mutum mai daraja ba yace shi bari ya koma baya yace ma wani wani bismillah shigo gaba ni sai in koma baya musamman alhazai ko a masu badawa kenan su malumai banda suke da jayyid wannan akwai ka'ida malamai suke cewa al'isaru bil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun al'isaru bil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun a wajen al'amari na ibada ba a so ka ce za ka gabatar da wani alhali kuma kai kana iyawa alhali kuma kai ma ka dace ba a so ka gabatar da wani in kai ba ka yi laihi ba amma ka yi makaruhi da aka kai shi yake alkhairi domin Allah ya siffanta mutanen kirki Allah yake cewa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum an gaya da kyau ko wannan shine kenan daga cikin siffar mutanen kirki suna gaugawa a wajen neman gafarar Allah mala'iku ku suna nema ma mutanen da suke gaban sahu gafara kinan irin wannan kada ka yi shehi alkhairi domin ba dole sai nan za ka yi girmama sa ba bayan wannan ka'idar a gaba su suka ce wa fi ghairihi mahbubun amma gabatar da wani akan kai al'amari wanda ba na ibada ba ana so domin Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa daga cikin mutanen kirki siffar mutanen kirki suna hihita wasu su a al'amarin duniya ko da suna bukatar abin a wajen cin tuwo ya halatta ka gabatar da alaji a kan kanka babu wani makaruhi kama yi daidai amma a wajen sallah kada ka ce za ka gabatar da alaji a kan kanka ba ka yi laifi ba amma ka yi makaruhi wallahu ta'ala a'lam amma kuma akwai lokacin da ka gabatar da wani shi yahi in ya kasance ya yi ka cancanta a wajen ibadar ba zan ko ana ganewa ba misali an zo sallar juma'a bari mu zo akwai hadisi nan gaba kan mu yi kan mu yi riga malam masallaci malai ce babu sufufi bainas sawari babu mai bayani akan sahu a tsakanin as-sawari sune gimshikai na masallaci tun a zamanin manzo Allah ma akwai irin wannan gimshikan na masallaci na'am an ƙetare hadisi ha eh shi dai ne ko na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ناي صلى تارد أنس بن مالك رانر جمعة fadufi'na ila sawari sai aka tunkudo mu zuwa ga asawari gimshikan masallaci ma'ana mutane sun yawa ne har ya kai ga sahu baya isa sai da aka tunkudo su suka komo baya fataqaddamna sai muka gabata kamar yana fassara yanda aka yi suka samu kansu a wajen gimshikai sun shiga gaba ne don su cika sahun gaba sai kasance sahun ya cika babu wuri wata akharna sai muka jayo baya tunda a sahun babu wuri sai muka samu kanmu a tsakanin gimshikai faƙala anasun sai anas ya ce kunna na taƙi haza ya ce mun kasance muna nisantar wannan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuhi ai kunna nattaqi salata baina sawari fi ahdi rasulillah mun kasance muna nisantar yin sallah tsakanin gimshikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi yake nunawa makruhi ne yin sahu tsakanin gimshikai me ake nufi yanzu sai a jero anan sai ya kasance maimakon a ce mutum ne ke kusa gare ka bi ke kusa gare ka gimshiki ne da kai da dan uwanka gimshiki ya shiga tsakaninku gimshiki yana sallah gimshiki baya sallah ku ke sallah kuma an ce a haɗe kinan wannan gimshikin kamar alhalal ne in ya shiga tsakaninku kamar kun bar ma shaidan hanyar da zai iya shiga ne domin gimshiki bai tare shaidan amma kai mai sallah kana iya tare shaidan wannan shine kenan a takaice kenan yana da kyau masallatai masallatai a rika lura da wannan kada a yi sahu tsakanin gimshiki sai inda larura wallahu ta'ala a'lam mali ce babu man yustahabbu an yaliyal imama fi saffi babu mai bayanin wane ne ake son ya bi bayan liman a wajen sahu ma'ana su kasance su ne daga liman sai su su ne a bayan liman suwaye ake so wa karahiyati ta'akhuri da kuma kyamar jayuwa baya ma'ana kawar mutum yana ganin sahu amma sai ya ki cika sa kuma ya ce ma wani ya shiga shi ya ki shiga حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي ليلني منكم سبيو مني بايا دغتكنكو أولو الأحلام ما أبوتا بلغا سوني أولو الأحلام أي البالغون والنهى دما أبوتا تككن هنكلي سوني معنى النهى أي العقلاء su biyo mini baya a wajen sallah balagaggu da ma'abota hankali idan ana butun hankali kuma farkon abin da yake biyo a ba shi ne ilimi an gane da kyau ko domin mahaukaci la mahalla lahu min al-i'rab an gane da kyau ko thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke bi musu ma'ana sannan mafi kusancin su a wajen balaga da ilimi thumma alladhina yalunahum sannan wanda suke bi musu حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد يا كارا أتكنسا ولا تختلفوا كما كدك سابا أوجن ديدي تسهو فتختلف قلوبكم sai zukatanku su saba ma juna su kyamaci juna wa iyakum wa haishatil aswaqi kuma ina muku kashedi da haishatul aswaq haishat malamai sun masa fassara guda biyu wasu kace haishat huwa ikhtilatul aswaq ma'ana cakuduwar kasuwa wasu kace haishat shine fitan na na kasuwa ina muku kashedi kuma da cakuduwar kasuwunnai ma'ana kamar manzon Allah yana cewa ina muku kashedi da yawan zuwa ko da yawan zama a kasuwa in ba da wata larura ba domin manzon Allah yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha wuraren da Allah yake kyama a cikin ƙasa sune kasuwannai domin babu sharrin da ba a yi a kasuwa in shirka kake tsammani ita ce ta zamantowa komai sharri to a kasuwa ta banye kaya babban misali shine a damagaran kasuwar dole da aka nike ta za a yi za a yi kasuwa ta zamani lokacin da aka wargaje kasuwar mahaukata da yawa suka koma masu hankali ɗan da magaran suna da shaida akan haka ga wani ɗan da magaran kusana mahaukata da yawa suka zamanto masu hankali domin shi sihiri kulli ne ake sai a turbuɗe to kullin da an banye shi shi kenan sai me sai sihirin ya banye to warkaɗe kasuwan nan da aka yi shi kenan sai aka samu da yawa daga cikin mahaukata suka samu hankali kuma fi yawancin mahaukatan duka 'yan kasuwa ne daga masu kuɗi sai abin da ya kama da haka ashe ya kamata ma a ce duk shekara ashirin zuwa shekara ashirin a rika warkaɗe kasuwa a gani da kyau ko don saboda mahaukatan nan duk su samu hankali a ce zo mutane to kasuwa ba abin da babu shi yasa manzo Allah ya ce nan ne wurin da Allah ya kyama daga cikin wurare حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دق عائشة تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala mayaminu sufufi suna yin salati suna yin addu'a ga waɗanda suke daman sahu malice hasanun wannan hadisi hasan ne bilafsi ala alladhina yusalluna sufuf bilafsi ala alladhina yasiluna sufuf da lafazin waɗanda suke cika, cika sahu a takaicin wa masu girma wannan babin malam yana nuna wanda ake so su biyo maliman a wajen sahu na farko wanda ake so su kasance tak-tak bayan liman su ne ma'abota balaga da kuma hankali da aka ce hankali kuma ana nuhin ma'abota ilimi don me yasa aka ce ma'abota balaga da ilimi don saboda ko da liman an samu matsala sallah ta lalace wanda suke baya sun san yadda za su mi sun san yadda za su gyara masa domin akwai lokacin da ma ya halatta a yi ma liman magana a gaya masa inda ya kuskure liman ne ya ɓace a cikin sallah an yi subhanallah ma'ana ya tsaye muke sai sai aka ce subhanallah sai ya zamna kuma aka ƙara cewa subhanallah ya rikice mi zai yi to a wannan lokacin ya halatta a yi mishi magana a ce liman kayi ƙari ne ko liman kayi ragi ne kuma wannan maganar da aka yi ba za ta yi tasiri a wajen lalata sallar ba domin an yi ta ne domin gyaran sallar bayan wannan kuma daga cikin mahimmancinsa idan liman sallarsa ta lalace ai kun ga zai yi munawa ba ne ko zai sa wani a maimakonsa muna ƙara faɗakarwa a wajen sa wani ba halalabuwa ba ne ake yi jiyowa za ka yi kaga wa ya dace ko ka yi ishara ka ce wani ya shigo in kaga kowa ba shigo ba ka juyo kaga wanda ya dace ka jayo hannunsa kada ka yi irin na wani limami ya aza lalabe ake yi sai ya lalabo bihin lace ana cikin sallah ne an ce liman ya ce wala bali mamu sun ce amin sai arwallar liman ta lalace ko sai ya tuna bai da arwallah sai ya lalabu yana lalabuwa sai lalabu bi hillaci hillaci yake ba ni kadai na ce amin ba shi ya azadan ya ce amin ne aka lalabo shi wannan bainar kausai ne kenan hilla ne wana ku yi haƙuri ni ma wani ɓangare bi hillaci ne don kakana bi hillaci ne na'am a takaice dai mahimmancin sa wanda suka dace a wajen sahu kenan don saboda ko an samu matsala su gyara malai ce babu makami sibiyani min as-saffi babu mai bayanin ina ne ake tsaye da yara a cikin sahu sahu na gaba ko sahu na ƙarshe حدثنا عيسى بن عيسى بن شاذان حدثنا عياش عياش الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا قرة بن خالد حدثنا بديل حديثا حدثنا بديل حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شنبزن باكو لابارين يند سلر منظان الله تكيبا قال يتي فأقام الصلاة سي سيد سلا وصف الرجال سي يا ديديتا mazaje a cikin sahu sahu na farko wa saffa khalfahumul ghilmana sai ya sa yara ƙanana a bayan sahu a bayan su thumma salla bihim sannan ya musu salla fa zakara salatahu sai ya ambaci ma'ana hadisin ba duka bane sai ya ambaci yanda yayi sallar thumma qala sannan sai ya ce bayan ya kare salla hakaza salatu ya'ni salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne sallar manzon Allah qala abdul a'la abdul a'la yace la ahsabuhu illa qala ina tsammanin da ga abin da yace salatu ummati manzon Allah bayan yayi haka sai yace haka ne sallar al'ummata hadisin bai inganta ba ana ganiya da kyau ko hasali duk hadisin da kaji ana bayanin mai da yara a bayan sahu hadisi ne wanda bai inganta ba yana ɗaya daga cikin mahadisan da suka shahara a lokacin latizama masu wa'azi na da suna yawan bayanin shi jannibu auladakum jannibu masajidakum min salatin ku nisantar da masallacin nan ku da abubuwa guda uku daga ciki sai aka ce al-aulad yara ƙanana wannan hadisi na ɗaya daga cikin isra'iliya hadisan da yahuda ke ƙyarƙyarowa don saboda su lalata tarbiyyar al'umma musulmi abin da ya tabbata a tarihin manzon Allah sahabbai suna zuwa da 'yan yara shi ma kan shi manzon Allah yana zuwa da me yana zuwa da 'yan yara kuma abin da aka yi su in ka zo da yaro ya kasance kusa da kai kira ashe ba laihi bane dan yaro ya kasance a cikin me a cikin sahu kuma sahu na farko wannan shine kenan iyaka dai ya kasance yaro ba irin wanda za su iya takura ma mutane ba ne san akwai yara masu rikici wanda a cikin sallah ma suna iya su hana mutane khushu'i to irin wannan abin da ya alkhairi a bar su gida da sun kai lokaci na wayo yana ɗaya daga cikin ma abin da yake jayo natsuwar yara a rika koya musu zuwa masallaci wani daga cikin abin da yake jayo natsuwar yara duk yaron da ka gani tun yana karami ya lazumci masallaci to wallahi girmansa ba zai lalace ba zan iya cewa ni ga ne ba shi yau ba akan wannan duk yaron da ka gani yana lazimtar masallaci tun yana karami to wallahi za ka ga har tashinsa allah maɗaukakin sarki ya ba sa kariya wannan shine kenan mala ya ce babu soffin nisa'i wa karahiyati ta'akhuri an soffin awwali babu mai bayani akan sahun mata da kuma karhancin ja baya game da sahun farko ma'ana makruhi ne kana ganin sahun farko sai ka tura wani حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها ما في الخير سهو نمزاجي شيني نفركنسو وشرها آخرها ما في شر سكما نكرشنسو وخير صفوف النساء آخرها كم في الخير سهم ماتا شيني نكرشن wa sharruha awwaluha mafi sharrin su kuma shine na farko kun gani kenan sahun mata da na maza kishiyar juna ne na maza mafi alkhairi shine na farko na mata mafi alkhairi shine na ƙarshe malamai suka ce li annahu ab'adu anir rijali dan sahu na ƙarshe na mata shi yi nesa da maza to shi kuma duk lokacin da mata suka yi nesa da maza duk lokacin da alkhairi yayi samuwa مالك حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت دقى عائشة تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم وسمتاني بزاس قشيبا يتأخرون عن الصف الأول suna jan baya game da sahun farko hatta yu akhirahumullahu fin nari har sai Allah ya yayi nisa da su ko kuma ya jinkirtar da su a cikin wuta ana ganewa da kyau ko wannan hadisin ya kai matuka a wajen shan kunne game da nisantar sahun farko nisantar sahun farko kala biyu ne nisanta ta farko shine kana ganin sahun na farko ka ki shiga na gaba kuma shine a'a kai kullum ma baka ma samun sahun farkon ne kun sa akwai wanda su kullum haka suke akwai wanda su kullum su ne karshen saho ni a angonmu daga wannan kullum a cikin jam'i yake sallah amma kullum yana ɗaya daga cikin na sahun farko farko an gane da kyau ko an taba tambayar sa aka ce dan me yasa yace a shi tsayin nan ne abbai so an gane da kyau ko ana tsayin da ake a cikin sallah ana karatu shine yake yake yake jin wahala shi kun ga wannan irin wanda shedan ne yama yama hutsari akan zuciya ba ta kai ga likewa ba dai in ta kai ga likewa ko ko jam'in ba za a zo ba to tana da dan hitsari domin ana zuwa sallar jam'i kenan dai a takacin uwa masu girma yana daga cikin asara a ce wai ini guda baka samu tsawon farko ba a cikin ɗaya daga cikin salloli malamai suka ce ma'anan Allah ya jinkirtar da mutum a wuta shine idan ma ka kasance daga cikin wanda za a tsamar daga wuta bayan an jefa su a cikin wuta sai ka kasance daga cikin na ƙarshe-ƙarshen wanda za a hudduwa daga wuta zuwa aljanna domin wanda za su riga shiga aljanna su ne masu riganganto a wajen sallah to kenan sai kasance na ƙarshe-ƙarshen shiga aljannar su ne na ƙarshe-ƙarshen zuwa wajen mi wajen sallar حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا manzon Allah ya ga ja baya a tattarar sahabbansa faƙala lahum sai ce taqaddamu fa atammu bi ku gabato ku yi koyi da ni wal ya atamma bikum man ba'dakum kuma su yi koyi da ku wanda suke gabanku wala yazalu qaumun wasu mutane ba za su gushe ba ya ta'akharuna suna ja baya game da sahu hatta yu akhirahumullahu azza wa jalla har sai Allah ya ja da su baya malamai suka ce ai hatta yu akhirahumullahu ar rahmatihi har sai Allah ya maida su baya daga rahamarsa ko Hausawa idan kaji sun ce dan baya ga dangi ana nufin me ana nufin marar albarka ko shine ma'anan wannan babu muqamil imami fi saffi babu mai bayani game da matsayar liman a wajen sahu mukamin imami minas saffi matsayar liman game da sahu ina ya kamata a ce liman yana a wajen sahu حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن, عن, عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول تاشق أوجنس سيتجينا تيوا حدثني أبو هريرة أبو هريرة ياباني لاباري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل ياتي وسط الإمام كسني لمن سكيا وسد الخلل كما كره ‘yan hanyoyi da suke tsakanin ƙawahunku na sahu malici da'ifun hadisi ne da'ifi lakin na shafra sani minhu sahihun sai dai bangare na biyu na hadisin ingantacce ne me yake nuni da bangare na biyu wasuddul khalal ko yawa kinan wasuddul khalal shi ya inganta wasitul imam shine bai inganta ba amma wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malaman hadisi suke cewa alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin da'ifi ne amma haka ake yi liman tsakiya ake son sashi idan aka ce tsakiya ake son sashi ana nuhin idan kuka yi sahu to inda liman ya kamata ya tsaya shine tsakiyar sahun wanda da za ka seta to da za ka ga liman a tsakiya yake wannan shine abin da yake tabbatacce a wajen malaman fikihu wallahu ta'ala a'lam ba dole bane mustahabbi ne an gane da kyau ko malice babu rajuli yusalli wahdahu khalfa as-saffi babu mai bayani akan mutunan da zai yi sallah shi kadai bayan sahu ya sallarsa take ma'ana ga sahu bai yi da cika ba sai ya koma ya aza sahun shi shi kadai حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال سكتي حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن هلال بن يساف عن أمر بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ألا رأى رجلا يصلي خلف الصف يا قواني متنينا صلى باين سهو وحده شي كدي فأمره أن يعيد سيما الله يا أمور كيسا دي ساكي صلى قال سليمان بن حرب سليمان بن حرب يتي الصلاة أي أمره أن يعيد الصلاة سي أمر تيسا يساكي سلا أو رواية من الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا استقبل صلاتك ay a'id salataka fa innahu la salata lil munfarid khalfa safi sake sallarka domin babu salla ga wanda ya salla shi kadai bayan sahu ana ganewa da kyau ko wannan hadisin wasu malamai sun yi masa gurguwar fahimta a cikin malaman fiqihu sai suka ce ashe in ka zo ka isko duka sahu sun cika kuma kai kadai ne a bayan sahu to sai ka jayo wani an gane da kyau ko ya zo ya kama maka yin sallah ana ganewa da kyau suka ce domin manzo Allah ya ce wanda ya sallah shi kadai bayan sahu baya da sallah to amma gurgo fahimta ce akan hadisin domin idan ka jayo wani to yanzu an yi aikin banza ne an yi aikin banza ne waɗo aihuwar guzuma uwa kwance ya kwance kai ba ka da sallah kuma wanda ka jayo shi ma baya da sallah domin in dai har sahu bai cika ba an gane da kyau ko kuka aza wani sahun ku to ku da kuka aza naku sahu ba ku da ni ba ku da sallah to wannan shine kenan kenan magana mafi inganci ko da kai kadai ne a bayan sahu in dai ya kasance dan babu wuri ne a gaba to kana da sallarka domin abin da ake nufi shine wanda zai yi sallah bayan sahun da bai cika ba shine abin da ake nufi wallahu ta'ala a'lam mala yace babu rajuli yarka'u duna saffi babu mai bayani game da mutunan da zai yi ruku'i bayan sahu ko ba a cikin sahu ba yayi ruku'i ba a cikin sahu ba daga baya sai ya je ya shiga sahun حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم يتي ميك سنا يزيد بن رزيع يا باس لاباري يتي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم daga ziyad al'alam haddasana al-hasanu ya ce al-hasan ya ba mu labari anna ababakra ta haddasa ababakra ko abubakra ya ba da labari annahu dakhala al-masjida akan cewa wataran ya shiga masallaci wa nabiyullahi raki'un alhali annabin Allah yana cikin ruku'i qala yace faraka'tu duna as-saffi sai nayi ruku'i ba a cikin sahu ba faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace zadakallahu hirsan ay hirsan ala al-khair Allah ya ƙara maka kwaɗayin alkhairi wala ta'ud amma kada ka sake yin haka حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء أبو بكر يازو ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع الهالي من ظاء الله ينتكي ركوئي فركع دون الصف سي ركوئي كامين يكيسه thumma masha ila saffi sannan sai tahiya ya je a cikin sahu falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatahu lokacin da manzon Allah ya kare sallar sa qala sai yace ayyukum alladhi raka'a duna saffi waye daga cikin ku yayi ruku'i kamin ya kawo cikin sahu thumma masha ila saffi sannan yayi tahiya ya zo a cikin sahu faqala abubakrata sai abubakra yace ana ni ne ya ma'aikin Allah faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa zadakallahu hirsan Allah ya ƙara maka kwaɗayi na alkhairi wala ta'ud sai dai kada ka sake qala abu daud abu daud ya ce ziyadun al'alam shine ziyad ibn fulan ibn qurra sunan shi kenan wa huwa ibn khalati yunus bin ubaidin shi dan yar uwar yunus bin ubaid ne wannan hadisin a mai yake da suna ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Abu Bakra ya zo a masallaci yana zuwa sai isko ana cikin ruku'i kawai yana shigowa kai tsaye shi ma sai kabbara yayi ruku'i da aka dago daga ruku'i sai yayi tahiyya yayi sauri ya shiga a cikin me a cikin sahu to kamar yadda muka sani yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har yana cikin sallah to duk abin da yake bayansa yana gani kuma malamai suka ce an ba manzon Allah wannan mu'ujizar ce don nuna muna mahimmancin sallah ta yanda babu wani kuskure da za a yi yana raye game da sallah faciya ne faci ya gyara wannan kuskuren babu abun da ya dace ya karantar game da sallah faci kamin ya rasu ya ya karantar da wannan abun to da aka kare sallah sai manzo Allah ya ce waye daga cikin ku yayi ruku'i kamin ya shigo cikin sahu an gane da kyau ko in kai ne sai ka noke ko sai Abu Rafi ya daga hannu ce ni ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan manzon Allah yayi haka ne dan saboda a zahiri shi a tsammaninsa ba ni bane ba laihi bane an gane da kyau ko kuma an yi haka ne dan saboda wanda suke su sani dan in shi kadai aka gaya ma tana ɗewa sauran mutane ba za su bi ba ba za su sani ba shi yasa sai aka gayi kowa ya ji sai manzo Allah ya ce Allah ya ƙara maka kwaɗayin alkhairi amma kada ka sake yin haka nan ma'ana wannan hadisin me yake nunawa ashe baya dacewa ka yi ka fara sallah kamin ka shiga a cikin sahu sai ka shiga a cikin sahun sannan ka me sannan ka fara yin sallar amma sallar tasa ta lalace bata lalace ba an gane da kyau ko amma da a ce yayi tahiya mai yawa da sallar tana iya lalacewa domin malaman fiqh suke cewa min mubtilati salati at-taharrukati al-kathira yana daga cikin abin da yake lalata sallah motsi mai yawa an gane da kyau ko wannan dai hadisin yana nuna muna daidaita sahu yana ɗaya daga cikin cikar sallah kuma yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi za ka ga mutum ya shigo ya isko ana ruku'i kawai yana shigowa masallaci in ma ya shiga a cikin sahun kai tsaye sai ya hada ruku'in ya allahu akbar in mutum yi haka bai da sallah domin yana ɗaya daga cikin rukunan sallah a takbiratul ihram kabbarar harrama ita kuma sharaɗin kabbarar harrama a tsaye ake yin ta dangalgal an gane da kyau ko ko baka daga hannu babu da yi amma dai tsayen malamin suke so wal qiyamu laha ko takbiratul ihrami wal qiyamu laha kabbarar harrama da tsayuwarta kenan ka tabbata kamin kai ruku'i Allahu akbar tsaye kai ta sannan kai ne sannan kai ruku'i amma in har sai da kai ruku'i kace Allahu akbar to sallaka in dai har ka sani wannan kuma sai in baka sani ba in ka sani kuma afallahu amma salaf wannan shine kenan kenan sai ai kokari a gyara wannan kuskuren ko da a ce kabbara guda kai baka yi ta biyu ba domin anan kabbara biyu ke akan ka ko kabbarar harama da kabbara ta ne ta ruku'i to ita kabbarar ruku'i ba ta daga cikin rukunnan sallah idan ka barta babu makomi akan sallarka malaman malikiya suka ce in ka bar kabbara uku ne sahau yake mi sahawu yake akan kai kan kabar kabara uku banda kabara ta ta harrama to akwai wata matsala shine dangane da abin da ya shafi sahu masu yin sallah ta hanyar sautin da suke ji na lasifika musamman a sallolin juma'a an gane da kyau ko jayyid a magana mafi inganci wanda suke bin sallah ta hanyar lasifika ba su da sallah wannan ita ce fatawata mai ke da suna allajinatu da'ima fatawata al'imam ibn usaimin rahimahullahu ta'ala abin da ya sa muka ce muka kawo malaman zamani da nusu a lokacinsu babu mai babu lasifika balle kana tsakiya kana can wajen kwanta a ce kana jin sautin ladan ko wannan kenan daga baya ne abun aka same shi shi yasa kenan malaman da suke a zamani su ne za su mai su ne za su ba da fatawa a kanki na wannan suna daga cikin nawazi suka ce dalilin abubuwa kamar haka na farko a wajen sallah dole ne ya kasance ko kana jin sautin liman in baka jin sautin liman an gane da kyau ko ya kasance kana jin sautin wani ko kuma akwai wanda kake kallo shi kuma yana kallon wanda yake kallon liman ko yana kallon wanda yake kallon liman ko yana kallon wanda yake kallon liman har zuwa karshe an gane da kyau da a ce tun daga rampoyin talwa a aza wani sahu a bi wannan gudurankin har ya kai wancan rampoyin na ya sunanta francophonie in dai akwai sahu sahu har zuwa liman to sallar su gaba ɗaya ta yi ko da ba su jin sautin liman tunda dai suna ganin wanda suke mi domin kun ga a nan a hadisi na mu gani a can baya manzo Allah yace wanda suke bayana su yi ni su yi koyi da ni su kuma wanda suke bayan wanda suke bayana su yi ni su yi koyi da ni ashe sai nuna yana ɗaya daga cikin sharaɗi na bin limami a samu mai da suna al'itimam a samu koyi da waɗanda suke bayan liman kai da ko kake wata anguwa ba ka ganin wanda suke ganin liman kenan dalilin wannan mutum baya da sallah kenan dai wanda suke irin wani da kyau a faɗakar da su a faɗakar da su akan wannan lokaci yayi kenan taken karatu ba mu yi shi a farko ba ko dai muka ce sai karshen karatu don saboda mahimmancinsa barin ga in ban manta in ban manta baitin ba taken karatunmu na yau shine alam tara anna Allah qala li maryamin wa huzzi ilayki an-nahla yasaqati ar-rutbi wa law sha'a an tajnihi min ghairi illatin janathu walakin kullu shay'in lahu sababu mala ya ce shin baka ga allah maɗaukakin sarki ba lokacin da ya tashi an fanar da maryam tana buƙatar abinci ce mata ya yi ki girgiza iccen dabino wa huzzi ilaiki aljiza an gane da kyau ku ki girgiza iccen dabino dabino zai zubo miki gici ya ce ai da allah ya ga dama ya ci yadda ita wannan dabinon da ba sai ya sata ta yi wahalar girgiza iccen ba na dabino da dabinon kawai za ta gani a gabanta ko ma kawai ta shi dabinon a bakinta tana tamnawa amma don saboda komi da sababi ne sai Allah ya ce mata ta girgiza ya faɗo mata ta ɗauka ta ci wannan baitin me ke karantar da mu al al at-tawakkulu la yunafi al-akhdh bil asbab tawakkali baya kore riko da sababi wata rana umar ya ga wani mutum akan hanya yana jifa da 'yan duwatsu yana wasa ma'ana irin wanda su addini bai sha musu kai ba yana ta yana wasa yana jifa da duwatsu yana a allahumma zawijini min hurul aini irin kamar ka ga samari suna zama suna kos ana dariya ana ka Allah ka aura mana hurul aini sai umar ya ce ya haza لقد أعظمت الخطبة وأسأت المهر كانيمي ‘yar babban gida amma sai dai sadakin da ka kawo bai taka kara ya karya ba domin sadakin hurul aini shine ƙiyamun laili karatun ƙur'ani an gane nafila ta azumi to kai kuma kana zanna kana shatanci ka ce Allah ya baka hurul aini kenan baka kama sababi na mi ba na samun hurul aini haka kuma yake cewa ala a cikin wasu hudubobinsa yake cewa ala la yaq'adan na ahadukum ani talabi kada ɗayan ku ya zamna bai nima yana Allahumma rzuqni ka Allah ka arzuta ni Allah ka bamu arziki kuma ya zamna bai je ya kama hanyar kuɗi ba wa kada alima anna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda alhali ya san da sama ba ta ruwan kuɗi sama ba ta ruwan zinariya da azurfa a takaice dai wannan abin da nake so in karantar da mu shine idan kana son abu wajen Allah maɗaukakin sarki to ka kama sababi kuma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kana son ilimi ka kama hanyar ta neman ilimi kuma ka roƙi Allah ya baka kana son kuɗi to ka kama hanyar ta neman kuɗi sai ka roƙi me sai ka roƙi Allah ya baka kada ya zamanto kana son wani abu amma baka kama sababi ba baka kama hanyar da za ta iya kai ka ga samun abun nan ba wallahu ta'ala a'lam kana son mata ta kirki kuma ba kasance mutumin kirki ba baka kama kenan hanya ta samun mi ba hanya ta samun mata ta kirki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله